وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة داود عليه السلام مكية وست وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في غرور وشقاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتم لما سبق مع الهادي والآتم الأسرار المستقيم وآتم حسن مسكين والرجال العاصم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة داود عليه السلام مدينة معاذ ستون سبعا آية بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في يسوع الشرع والأسمى أنك سورة داوود annabi Dawuda domin ubangiji ya ba da labarin annabi Dawuda a cikin surar shi ya sa ta aka fara surar sura surar Dawuda an sauke ta a Makka kafin Makka ta sallama ya yi hijira zuwa Madina tana da aya tamanin da biyu tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim والقرآن الذي ذكر kalma ne guda ɗaya malamai in su zo wajen fasara irin wannan kalma mai cewa fa kamar ka ce nu kamar ka ce ko ko mai cewa ce ni ko alif lam re ko ka he duk waɗannan Allah kai san abin da yake yi da su amma akwai wanda ke da fara sai da kamar yau in an zo sai a ce Allah shi kan sa abin da yake da su kamar ya fi kalmar manzo Allah yake kamar na he kalmar manzo Allah yake duk wannan kuma idan da kaga Allah ya kawo kalma guda to wurin tsara ne kamar sa'ad Allah ya rantsi ya ce wal Qur'an da ke cikin na rantse da alƙur'ani abin ambato ko ne ambato fi fi ma'abucin ambato saboda alƙur'ani kullu asiri da da duk aka karanta shi ya yi daidai da wannan zamani ya yi daidai da wannan mutane ya sa da wani zikir bada lalina kafaru fi da da shahada sanadiyar rantsuwan kenan Allah ya ce na rantsuwan kun ga kafirai filin sadaka suna cikin girman kai da kaucewa a kan hanya wace kuma suna cikin yayya da manzon Allah suna nuna kin annabi ga girman kai ga kin annabi ga kin annabi gaskiya ga rashin yarda da gaskiya kaga sai da Allah ne sai ne kwashi yace da irin tafsirin da kafirai suke da kuma ta saka karar duniya da ba da yanzu dai kana ji ka ga ne to shi an mun ba ku masala wata rana madara ce da wata mata ba su ma ba ce sai da ce annabi na wata sani sai take ga ni ban ni take ga ta san annabi zakariya ta labarin shi yahya isa yusuf yaqub sai da ce mata kira da labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da take akwai wani annabi da aka aiko ne suna hada ne kaga ba ba kafir kaga kafir ya amfani da kuma ya amfani da amana sun san shi kiyaya ya dan su da Allah ai kike ka fara aka aiko akwai sunan manzon Allah akwai da yahudi ba musulmi bane a lokacin sai ya karatu a tawara yana cikin al'adar tawara sai ya ga inda aka rubuta wa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ran shi ya fara sai ya ga kasar ya fara ki buɗewa sai ya ga an fara rubuta Muhammadu Rasulullah sai ya ga kasar ya fara ki buɗewa sai ya ga Muhammadu Rasulullah sai ya ga kasar da ya fara ki buɗewa sai ya ga ga sunan sai ya ce da mutumin da gaskiya ne al'amari da Allah bari bi shi duk inda yake neme shi waye ne ake kira Muhammad Rasulullah sai ya dawo daga kasar su yana tafiya yana tambaya har ya zo maka da ya zo maka sai aka ce nan ne nan yake amma ya kira ya koma Madina shi kuma wannan malamin ne sai ya wuce Madina a shi ya shigo Madina maza Allah ya rasu da kwana uku shi ya shigo Madina da ya zo sai nan baya ina gidan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka nuna shi gidan da ya zo sahabbai suna zaune suna cikin jirwayi na damuwa da bakin ciki na Rasulullah sai dai gashi ya zo da ya zo sai ya kuka kan doki sai ya zo gaban su ya tsaya sai ya ce a fi kuma Rasulullah a cikin ku akwai manzan Allah sai suka fashe da kuka saboda ya tuna muku wa fatin annabi suka yi kuka suka yi kuka sai ce me yake faruwa sai aka ce shi annabi na ya rasu yau kwana uku sai ce yana so a kai shi wurin kabarin annabi shi ba musulmi ba ne amma yana so a kai shi wurin kabarin sai aka kawo shi wurin kabarin manzan Allah sai ce Allah roƙe ka na tuba kuma ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na imani da Allah na imani da muhammadar rasulullah Allah duk zunubin da kai ka yaye ni in ka karbi tuba na Allah kuma ka karbi musulunci na to wannan inda nake tsaye ina so in faɗi in mutu gaban manzo Allah sai ya faɗi ya mutu sai ya faɗi ya mutu suke da sabon suka ɗauke shi suka yi shi wanka suka bayyana shi a baki'a to ka ga duka yin yahudawa sun musamman ba Allah tun da ake na aiko shi saboda da suka kawo sabon suna manzo Allah amma bi shi da Allah ya ce suna cikin kiyayya da shi suna cikin nuna adawa da shi kamar da ka halaka da kafirai da yawa su fara da kuma wala sabana ونادوا سكيرا لو كتبت سورة عذابا sai suka kowa suna ka cece mu Allah ka kawo mana Allah ka yaya mana azaba ce na ai lokacin da kuke kira da lokacin ya kuri ai wani sai ka wato da ne ya yawo su a biya da ne ba ba kun da ya yawo su a biya hala su da mu da kare shi ne duba wani sai ka wato da ne ya yawo na sai ka hatta ya ga ya hawo mu kana ne mutu Allah wala ne ya mutu kufa ulai ka shi kuma ana tuba da shi mutuwa bai zo ba amma in dai da mutuwa ya zo ka ce ka tuba Allah ba zai karbi tubar ka ba manzara sallallahu ya ce inna Allah ya qabalu tawbata abdin ma lam yukarar Allah na amsa tuba ba in rayuwa bai kawo abu shi ba amma in rayuwa bai zo ba shi lokacin da ka tuba Allah ba zai amsa ba idan azalin ya zo karfa ne ga azalin da ana kallo da ido ka in lokacin ka so ka tura to Allah ba zai karba ba ai ka ga kuma ya so ya tura amma azalin da ya riga ya dawo ya so ya tura Allah bai karbi ko ba Allah ya hana shi ba Allah ya kira shi ta haka da ya tafiya da aka hana kafin shi dukkan su an su gargadi kuma kuma wanda ya yi kuma su amma da al'ada na Allah bari azaba da ya aiko domin kafa hujja amma idan ba imani ba to zai sauka da azaba to shi ne lokacin da azaba ya zo kuma ya ce ta kana da farko ga shi sunani suna ta kira wala lokaci da wala tamana suna ta kira lokacin da kira baya da kumani kuma an ya ga wata rana suna tafiya da sahabbai suka bi kusa da wani dutse ƙarfin dutse kasan ƙasashe larabawa suna da manya-manyan duwatsu sun fi duwatsu manya-manya don ya kai ya kaga dutse uku sai dai kai mamaki in an nuna maka ya kai kaga uku za ka yi mamaki kuma dutse guda ɗaya ne ba guda biyu ba amma girman dutse ya wuce duk yadda kake tunanin sa to suna da manya-manyan duwatsu to sai da suka zo suna cewa ƙarshen wani dutse sai magana suka yi gaya muku cewa ku yi sauri mu wuce ku yi sauri mu wuce muna inda ake ma samudawa azaba samudawa tun zamanin annabi salihu ba suna na ana musu azaba an lokacin annabi sun fi sauri wuce nan ne ake ma samudawa azaba to da ko ina akwai inda aka halakar da al'umman da su yi imani ba ko suna na ana musu azaba na'am وأشهد أن مسلما ولا كافر إن هذا إلا استدلال فسر الكفار وأجلبوا سليم ماكي أن جاءهم منذر ألا يعيقوا سليم الجلدي mai wa'azi kenan sai su suka koma suna mamaki rabu da suke cewa an ja a sahirul kazzab wani mai sihiri ya zo musu kuma makayaci su annabawa Allah ne yana ba su hakuri musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ta ba shi hakuri ko da yaushe a irin maganganun da ake gaya shi suna cewa annabawa da cewa kahinun boka ne majanunun mahaukaci ne sahirun mai sihiri ne duk irin waɗannan abubuwa suna gaya ma annabawa shi karan kansa sun gaya masa sahirun ne kuma kazzabun wai mai sihiri ne kuma mai karya ne kuma ba annabawa ba kuma mai wa'azin kirki ba a so yayi karya saboda shi wa'azi koyi ne da manzon Allah in an ce za ka yi wa'azi da alkur'ani za ka yi kira zuwa ga Allah to ba a so ka yi kariya don in ka zauna wurin kana bisa kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan kai wakilin manzon Allah ne shi ko manzon sallama bai kariya ba a yi shi kariya in za ka yi kira zuwa ga Allah ka kira da gaskiya alkur'ani abin da ya yi magana a kai ka yi a kansa abin da aka hana ka hana abin da aka ce a yi kai ma ka ce ka yi amma kada ka zo ka zauna kan kujera kana mai tafsir alqur'ani kana sa ra'ayi ko kana faɗin abin da ka ga dama a wannan ya saba wa manzon Allah ko ya saba wa musulunci dazu in ka saurari rediyo za ka ji wani mutum kun san kullum ina faɗi ina ce ni wuri na ba malamai ba ne za ka saurari wani mutum yana cewa wai in an mutu ba a addu'an uku ba a addu'an bakwai ba a addu'an arba'in wai in an yi shi wannan ana cin dukiyar marayu ne don haka yin wannan ba ya da kyau yana ta irin surutansa da irin maganganunsa na banza wanda ba ya da amfani duk abin da ba Allah ne ya hana ba ba manzon Allah ne ya hana ba wani mutum zai iya hanawa idan ka ce addu'an ba ya da kyau ba ya hana to annabi sallallahu alaihi bai hana ba Allah bai hana ba to kai sai ka hana in mutum ya mutu a yi mishi addu'a shi zai sa a yi mai azaba ko ko shi zai sa a yi mai rahama ai rahama ake neman mishi sabanin inna lillahi shi shi karan kansa manzo Allah in ya je makabarta jana'iza in an binne gawa shi da kansa yake ce ku yi wa gawa addu'a in taghfiru li sahibikum fa innahu al'ana yus'al ku rika mishi gafara yanzu ne za a tambaye shi sannan kullum muna faɗi amr bin asim ɗaya ne daga cikin manyan sabon manzon Allah da ya rasu kafin ya rasu ya ce wa idan ana littu fa alhidu li lahadan wansibu li lafinan fad'uli qadaran ma tunharu jazura wa tuksabu lahabuha idan na mutu in kun zo wurin jara'iza ku gina min kabari lahadu in kun binne ni ku zauna kan kabari ku yi min addu'a gwargwadon yadda za a yan soke raƙumi har a raba naman sadaka kuna kan kabari na kuna ni addu'a ba ku tashi ba in ji sahabin manzon Allah sai na umar ya ce in na rasu in an binne ni ku karanta min fatiha da amana rasu sannan al'ada ne tun zamanin manzo Allah in an binne gawa a tsaya a yi magawar addu'a to yanzu wani ya zo ya ce ba a yi kuma shi bai kawo hadisi ba da ya hana shi bai kawo aya ba da Allah ya hana ka ce ba addu'a uku da ya hana mabaci kullum ma ya halatta yi mai addu'a ba wai sai kwana uku ba ba wai sai kwana bakwai ba ba wai sai kwana arba'in ba in yana da gata ya halatta kullum a sauke mai alqur'ani kuma kullum a sauke mai dala'ilu ko ai mai la ilaha illallah in kana da hali kana iya tara malamai kullum ka ce ai ma babanka addu'a ko ai ma mamanka addu'a ya halatta balle wai kwana uku to addu'an kwana uku menene duk wanda ya ce baya da kyau ya gaya maka waye hana shi ne ba kowa bane cikin addini koma shi waye don baya sa komai cikin addini kuma bai hiddawa addini na Allah ne da manzon Allah ali'ullah ne wa ali'ur rasula ku bi Allah ku bi annabi to ba ruwanka da wani wanda bai bi annabi ba saboda haka ana addu'a kwana uku mutu ya mutu ana yi masa na kwana bakwai ana yi masa na kwana arba'in sannan kuma ana yi ma mutum addu'a a kan kabarinsa. abinda suke mamaki har yau abinda suke gardama suke jayayya da shi waya annabi zai mai da Allah ɗaya bayan kowa da Allah gidansu a dawo a ce yau duk a bar allolin nan a zo a bauta ma Allah guda me yasa zai yi haka to dalilin wannan aya akwai manya-manyan kafirai manya-manya don akwai utubatu rabi'ata akwai shaibatu bin rabi'ata akwai abu jahali a ciki akwai wani da bin mugira a ciki akwai wasu bin ayin duk manyan kafirai ne sai suka zaɓi junansu suka ce bari mu je mu sami baban shi shi manzon Allah shi ne baban sayyidi Ali abi talib shi ne baban sayyidi Ali sai suka ce mu je mu same shi mu gaya masa ya kira ɗan shi shi ne manzan Allah ya gaya mishi abinda muke so gashi gashi gashi gashi za mu karanta mishi sai suka shirya kwamiti manyan kafirai sai suka zo gida abu ɗalib suna zuwa ya tsufa ya zama dattijo suka ce dattijo mun zo wajenka ka san kana daga cikin manyan dattijawa na cikin garin makka kuma kana daga cikin mutanen kirki a nan makka ɗanka yana zagin allolinmu yana aifanta allolinmu abinda muke gudu mu bari in ka mutu muka kashe shi za a ce mun ji tsoronka mun ji kunyanka amma bayanka mun kashe shi da kana nan da ba za mu kashe shi ba saboda haka mun zo mu gaya maka ka kira shi wai a kira manzon Allah ka gaya masa cewa in mulki yake so za mu ba shi mulki duk mu zama karkashe shi in kuɗi yake so za mu tara masa dukiya ya fi mu kuɗi in mata yake so za mu zaɓi mata 'ya'yan larabawa masu kyau mu ɗaura mishi aure su amma abin da muke so ya daina zagin allolinmu sai manzala su zalai ce a ji a kira shi ga manyan kafiran zazzaune sai aka ga kira manzo Allah sai ya zo da ya zo inda ya kamata ya zauna kusa da baban shi ya kamata ya zauna sai Abu Jahal ya zai zauna wuri to ya san Annabi zai zauna wuri da manzo Allah ya zo ya iske Abu Jahal ya zauna wuri sai shi ya zauna bakin kofa bakin kofar daki ya zauna ga su manyan kafaran a cikin daki tare da baban sai baban ya ce ka ji abun da manya-manyan makka suka zo da shi ya ce menene sai abu jahal ya sake karanta maganan a gaban shi manzo Allah ga abin da muke so za mu yi maka za mu baka kaza za mu baka kaza amma ka daina zagin allolinmu sai abu jahal sai abu dali ya ce me abu mutane sai ce me ka gani sai ya ce masa ni abu guda nake so su yi ya ce me kake so ya ce ina so su faɗi kalma guda in suka faɗe ta duk abin da suke nufi ya ƙare kuma duk abin da suke gani an kai ƙarshe sai abu jahal ya ce faɗi kalma wace irin kalma ka kake so mu faɗi sai maza Allah ce ina so dukkan ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai abu jahal ya ce ban da wannan kawo wani kalma kowane iri ne za mu faɗe shi amma ban da wannan sai manzo Allah ce ni wannan nake so ku faɗi abu jahal ya ce a mu ba mu faɗi wannan sai baban shi shi abi dale sai ya ce masa abin da nake so gare ka ka ga dattijawan ga sun ce ka bar wannan abin da kake yi kiran nan da kake yi ka bari ka zo su goya maka baya duk abin da kake so a yi maka manzana ta salama sai ce baba da za a ɗora min rana a hannun dama a ɗora min wata a hannun hagu a ce in bar wannan kira ba zan bari ba da rana za ta sauka hannun dama na wata ya sauka hannun hagu na ba zan daina kira akan la ilaha illallah ba domin Allah ne ya aiko ni saboda haka baba wannan shi ne jawabi na na ƙarshe kalman din in sun faɗe shi magana ya ƙare sai Abu Jahal ya tashi Utubatu bin Rabi'a ya tashi Walid bin Shaybata ya tashi duk kafiran sai kowa ya tashi abu jahil ya ce in dai wannan ne ba za mu faɗe shi ba har abada ba za mu faɗe shi ba shi ko ya ce in dai ba wannan za a faɗi ba to ni ko har abada ba mu shiri da ni sai suka fita sai suka bar shi tare da baban sai shi baba ya ce masa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce kana kan gaskiya kuma ina tare da kai kuma muddin ina raye ba wanda zai taɓa ka sun yi kaɗan ba wanda ya isa tunkare ka saboda haka wannan kalma da kake kira a kai kana kira ne akan gaskiya shi ne ya aiki sai na ali amma kaga abin ban mamaki jiya mu yi tarihin shi ko shekaran jiya shi ya yi kalmar shahadan da yi ba amma kuma ya san addinin gaskiya ne wai kuma duk da wannan goyon bayan da ya ba annabi da wannan kariyan da ya ma annabi kariya da ya kare manzo Allah sallama kuma ya taimaka manzo Allah amma duk da haka rashin cewa la ilaha illallah ya sa an sa shi wuta yana kafafuwan shi na cikin wuta sauran jikin shi na waje manzana suna ce ba don ni ba da yana kasa wuta kamar da sauran kafirai ke kasa wuta to su wannan kalman da su fasu faɗi ba ya sa su yi hushi sun tashi kuma rashin faɗin wannan kalma ya sa sun tafi akan wannan aƙida na kafirci أجعل الله آلهة إلها واحدة إن هذا لشرع جال أنا في أبو جهل يتي مسا وي كفن yanzu maganar da kake yi a nan cikin makka ba sauran garuruwa ba muna da allah allah guda ɗari uku da sittin da uku Allah Allah guda ɗari uku da sittin da uku in ji Abu Jahali ya ce har yanzu bukatu ba su gama biya ba to yaya za ku tattaro mu da wurin Allah guda kowa na da Allah gidansu kuma bukatan ba ta gama biya ba to ya za a ce mu bar alloli mu zo mu bauta da guda ɗaya yaushe bukatan zai biya in ji Abu Jahali kaga sun haza irin Allah su shine irin Allah annabi su Allahnsu kana iya zuwa ka samu abinka ka zo ka yi ka aje shi shine Allah kai ta bauta mishi bara bariya mun yi tarihi wani sahabi wanda ke zuwa sai shinkafa a yi masa nakiya kun san nakiya wannan da ake yi da zuma sai ya mai da shi kamar mutum sai ce Allah shi kenan shi yake bauta ma kaga da tafiya kai tafiya wata ran ya je daji da ya ji yunwa sai ya canya Allah ya canye ya cire hannu ya canye ya cire kafa ya canye ya cire kai ya canye kuma musu sai canye Allah shi to duk irin wannan shine irin abubuwan da su suke bauta ma a wannan lokaci to masu karfi suke zuwa su yi na zinari ko na holo ko ko a yi na wani yanzu haka in kana da tsohon gunki in ka kai shi kasashe waje za a sai shi da tsada sai ka yi mamaki don suka aiko abin ƙauyuka jazuzzuka ana gina gumaka in sun auna su turawa yawan shekarun gunki yawan kuɗin da za a sayi wannan gunki sai su koma suna bauta mishi na mutanen dan da suka yi da su mutanen da irin gumakan da suke yi yanzu akwai su da yawa cikin ƙasa wani bai lalace ba wani da ƙasa aka yi yana nan kamar da yake wani da ƙarfi aka yi yana nan kamar da yake to irin shi ne in sun samu sai su je su kama bautar shi shi yasa suke cewa yaya annabi zai mai da duk alloli a share su a zuwa ita bauta ma Allah guda to kuma Allah guda ne shi ya yi allolin nan shi ya yi masu allolin nan shi ya yi abin da ake bauta ma shi ya yi masu bautar bauta kowane iri sunan shi ubutiya kuma dukkan ubutiya bautar in dai ba Allah aka yi ma ba to in ka je lahira za ka je da hasara kuma ka san dole ka je lahira ba wanda bai zuwa lahira amma za ka je ne kana hasararre domin musulunci shi kaɗai ne addini wanda za ka shige shi shi ma in ka shiga zai wanke maka zuciya ya nuna maka Allah dai abin bauta ba kana sallah kana da wani dodo cikin ɗaki ba ba kana sallah kana da wani sa a ruga wanda kake gani shi ya tare maka bala'i ko shi ya hana ka samu wani abu ko shi yake sa ka samu wani abu duk wannan ya zama zindikanci ya zama zindiki idan mutum ya zo mutuwa sai a cire imani sai ya mutu bayan imani in za a bauta ma Allah wa gudunna mukhlisina lahu din Allah lillahi dinul khalis wal ladina takadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa inna Allah yaqumu bainahum kuma fima wa fi yaktalifun in za a bauta mishi shi kadai ake bauta mishi ba a hada shi da komai Allah kenan kuma na huwa qalidu samawati wal ardi da duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai nashi ne to idan ko ba a samu haka ba ولقد حقت كلمة العذاب على الكافرين أنهم أصحاب الله kalmar azaba ta tabbata ga duk wani wanda zai bauta ma wani abu Allah ce shi ya zama dan wuta saboda haka a kiyayi hada Allah da wani abu akwai masu sallah amma sai su je su samu bokaye sai bokaye su shirya musu wani abu wanda zai sa ya zama kamar shirka abin nan sai a ce shi zai kare maka wani abu ko shi zai jawo maka wani abu musamman sai ga manomi ya ji ya samu wani kwarya ai masa wani sihiri ya kawo gonan shi sihirin nan sai dinga jawo masa abincin makwabta kai makwabcin shi ne sai ka yi noma baka samu komi ba duk wannan abun shi ya jaye ya kawo gonan shi kaga wannan duk tsashi ne ba da kyau a'a wani abu kake da akwai wanda ake ce suna da dodo akwai wanda suna da doguwa kuma da su za a yi sallah cikin masallaci shi da ma suna sahun gaba amma in sun zo za su zo su yi wannan duk wannan mushrikai ne akwai wanda ke da macizai a cikin ɗaki duk wannan shirka ne duk wani abu da zaka aje ko ya kawo ma kuɗi ko ya yi ma wani abu ko ka tura shi ya kashe wani ko ya je ya sha jinin wani ya zama to akwai bautan da kake yi masa ka zama mushriki ba ruwan Allah da kai ba ruwanka da Allah abin nan da kake bauta ma nan shine Allahnka da kai da shi kun je lahira to za a sa ku wuta ne ku kiyaye wuta ba wasa da wuta kafiran nan da suke ma annabi wannan magana inda suke a yau ba su sai da za su yi bane da za su ga annabi a yau sai su riga kowa imani kuma an gaya musu ba su yadda ba sun gana ma idanunsu to har kullum kowa wanke zuciyar shi kowa ya sa Allah kada ka ka daina wasa da Allah ka daina daukan Allah wai abokin wasan ka ne in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari ba a yi ma Allah ba a gaba da gaba da Allah kai kaɗan kai wa dole ne ka kaskantar da kai ka bi abin da aka ce ka yi ka yi wanda aka ce ka bari ka bari inda aka tsere da kai ka tsaya inda aka ce ka isa ka isa wurin sai ku zauna lafiya da Allah sai ka zo lafiya cikin kabarinka ku fa sani kabari fa kai kadai ke shiga kai kadai ba wanda zai raka ka ya'yanka ko guda bai zuwa matanka ko guda ba ta zuwa kai kadai kuma zinjir kullum kuna zuwa makabarta kuna gani irin abun da yake faruwa mutum sai a ji a gina rame wani bayan kwana uku in an tona kabarin ba ka iya kallo ya yi kacce ya narke ya kare sai tsutsotsi wani in an tona kabarin za ka iske shi ana mai azaba ga shi nan zaune ana mai azaba kai ma ba ka iya tsayawa wani in an tona kabarin za ka iske shi kwance kamar yana kwana wani za ka gan shi ma yana ibada a cikin kabari daidai mukaminka a wurin Allah da bautar da kake wa Allah daidai matsayinka a cikin kabari in ka ga wannan makabarta da kuke gani nan kusa da bariki nan da za a ji a tona kaburburan nan da ka ga abubuwa iri-iri daban-daban ga wani can yana kwana ga wani can yana karatu alkur'ani ga wani can yana nafila ga wani can mala'iku na bugun shi ga wani na ana gasa shi da wuta kowa da irin abin da ake yi shi kuma duk suna kwance wuri guda kuma duk abin da ka tunkulo a hannunka da shi za ka je ba ruwan kowa in ka mutu aka yi maka sallah sallah masu sallah ma baka san irin halin su ba babu ruku'i babu sujuda sallah ma hudu sai a dauke ka akai a ji a gina rame a jawo ka a tura da kai sai halinka a shirya itace a shirya ganye a zuba kafa cikin nan an baka filin da kake da duniya ko gida guda bai zuwa ko mota guda ba ta zuwa saruwa ko guda ba ta zuwa in kai ne central bank ko naira bai zuwa in ka fi kowa ya'ya ko na guda mai zuwa kai kadai ka tafi me kake ciki wani hali kake ciki yaya ake yi ba wanda ya sani kuma ba wanda zai sake dawowa wurin nan ya ce ya zo ya gani ko ya zo ya ji me ake maka akwai wanda ke haka nan ko akwai wanda zai zo tura kabar ya ce na zo ga me ake ma babana to to tunda matsalar haka nan take ka shirya mana kafin ka tafi tunda ba wanda zai raka ka kuma ba wanda zai bari ka dawo ka gyara tafiyan kafin ka tafi kai kadai ne ba ba ruwan kowa wa mani amal mithqala zara khairan yarahu ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل صالحات فللنفس ومن أساء فعليها وما ربكم بالظلام للعبيد للذين أحسنوا الحسنى والزيادة wanda ya yi kyakkyawa ya samu ƙari wanda ya yi kyakkyawa ya iske abin shi a cikin kabari ana jiran shi wanda ya yi mummuna ya iske mummuna والذين كسبوا سيئات جزاء سيئات بمثلها وتحقهم الذلة وإن سك أي كتمونا سكمكم مونا يدنا لنا جرسوا أتكين كوري باوي sai ka je lahira kaɗai za a yi maka azaba ba ba wai sai a yi tashi alkiyama kaɗai za a yi maka azaba ba ai da azaban wuta da azaban alkiyama duk waɗannan masu sauƙi ne don kura da yawa amma na kabari kai kadai ne ya fi bala'i ba wanda ke ji ba wanda ke kusa da kai kabarin da ke kusa da kai ma bai ganin ka baka ganin shi in ko haka gan shi to azaban shi ya baci saboda ka tutun da kai kadai za ka shiga ba wanda zai je ba wanda zai bi ka daga kai sai Allah to ka gyara tsakaninka da Allah don za ku gamu amma in baka gyara ba ba wani sai ka je don dole ka je masu jiranka suna da suna jiranka aikin da ka aikata yana na rubuta ko ɗaya bai bace ba kana zuwa sai a baka takardanka shi shi kenan magana ya kare
إن هذا لشيء يراد وعند لك المنع منهم امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وانطلق الملأ su manyan kafiran sai suka juya suka ce wanda yi ala alihatikum mu je mu yi hakuri mu yi ta bauta ma allolin mu inna hadha la shay'un yurad ai wannan wa'azi da Muhammadu ke yi abu ne wanda zai gaji ya bari abu ne wanda za a mai da shi ba za a ƙara yi ba ku yi hakuri mu bar shi har lokaci mu je mu yi ta bauta ma allolin mu wai wai shi na annabi shi ne zai kare amma nasu na nan to sai aka wayi gari da su da allolin duk an kashe su da su da allolin da suke bauta ma to duk an kashe su an kashe masu bauta an kashe abin da ake bauta ma ranar da ya fatahul makkata yana madina tarihin na da yawa yana madina ya ce ya kamata a shirya yaƙi a ci makka kafin ma a yaƙi ya ce to ya kamata in shirya umara in je in umara tunna yana da ya bar makka ya dawo madina ya samu shekara shida a madina a shekarar nan shida bai koma makka ba ya ce to yanzu ya kamata in shirya mu je mu yi umara tunda mun yi shekara shida ba mu je ba to shi ne ya shirya da tawagga jama'a mai yawa akalla sun kai su dubu da ɗari hudu sabai shi yana tsakiya shi kaɗai kake hangi ka annahu badar ka ce wata duk inda ka kulle shi kake hange bisan taguwa sun kewaye shi nan tawaga nan tawaga gaban shi jama'a bayan shi jama'a a cikinsu akwai matar shi ummu salma to sun taso za su zo makka su yi umara sun yi nisa har sun kawo wani rahi da ake kira hudaybiya wani rijiya ne wurin sai dokin da manzala ke bisa sai dokin ya tsuguna sai yayi dokin ya tashi sai dokin ya ki tashi sai ya sauka da ya sauka sai sauran sahabbai kowa ma sai sauka to in ya sauka nan take ake mai ɗaki sai ya iyalin shi a ciki nan take aka yi mai ɗaki ya sa iyalin shi a cikin ɗaki ya sauka sahabai kowa ya sauka azumi na da kwana ashirin da bakwai ga zafin rana ga suna ɗauke da azumi ga mai gida ya sauka yan suna ya aka yi mu wuce mana sai ya ce mala'ikan da ya hana giwan abrahata ya shiga makka shi ya hana taguwar gada shiga makka abrahata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam naj'al kaydahum fi taradin wa arsala alaihim tarababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alnahum ka'asfin ma'kul to wa'annan mutanen da za su zo su rusa ɗakin ƙaba sai wani mala'ika ya hana giwon shiga gari ya ce shi ya hana giwa na shiga makka raƙumi na taguwa na shiga makka sai ya sauka a wurin da ya sauka a wurin sai aka ce to yanzu abun da za a yi a cikin mu nan gaba ɗaya waye fi kowa dangi a makka sai aka ce a sai dan usmanu ya fi kowa dangi domin shi banu umayyata ne ya fi kowa dangi a makka to usmanu tunda ka fi kowa dangi a makka ka je makka ka yi tawafi ka ga musu annabi na nan zuwa shi ma zai tawafi sai na usmanu sai zo makka bai tabuwa saboda yana da yan uwa ko ina ya shigo makka ya iske manya-manyan kafiran makka sun taru karkashin aba yana shigowa sai suka ce ga usmanu ga usmanu ga usmanu ga usmanu lafiya sai ya ce na zo in gaya muku mazana zai zo ya yi tawafi sai suka ce a'a kai dai mun yadda kai amma shi ba mu yadda yi ba yaya suka ce a'a in dai ka yi kai amma shi ba bana ba ba mu shirya ba ka gaya masa ya bari baɗi in zai zo sai mu kwashe matanmu mu kai daji mu kwashe 'ya'yanmu mu kai daji mu ma mu koma daji mu ban mishi makka shi kadai ya gama abin da zai yi ya koma madina sai mu mu dawo amma bana ba mu shirya ba sai na usmanu ya ce to ni kan na koma har yau su ma sai suka aiko musabu bin umairi cewa ya zo ya gaya wa annabi ga alƙawalin da aka yi ko musabubin mugirata musabubin mugirata da ya taso dattijo ne kuma ɗan sarautar yaman ne kuma ga shi babban mutum sai suka turo shi sai ya zo da ya zo sai suka manzo Allah zaune kan kujera ga sahabbai sun kewaye shi to da ya sauka a wurin cikin azumi ga zafin rana sai ya ce masa sahabbai kowa ya sha ruwa sai suka yi shiru kowa ya sha ruwa sai suka yi shiru sai abin ya dame shi sai koma cikin ɗakin matar shi umar salma sai ce mata kin gani ko kin gani ko na ce sahabbai su sha ruwa kowa ya ki sha ta ce haba ya rasulullah kai ne jagora kai ne babba in kana so a sha ruwa ka fara sha in sun ga ka sha ba sai ka ce su sha ba ya ce gaskiya ne da ya zo sai hau da takuminsa ya miƙe tsaye sai sha ruwa sai aka ce eh maza Allah ya sha maza Allah ya sha sai kowa ma ya sha to kaga ku sha ruwa da suka ki shan nan sai Allah ya ce sai an sake mubayi'a ai mai rashin ladabi فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم masu saba ma umarni annabi Allah ya ce su shiga taitayinsu ko mu sauka musu da azaba wadana musu gargadi cewa ku sha ba su sha ba ya zama laifi in ji Allah sai an sake mu baya to a nan ne aka yi bai'atu rinwan inda ya aza hannun shi ya ce kowa ya aza hannun shi a sake mu baya inna allazina yubayyunaka inna ma yubayyuna Allah yadda ma yafauka aydihim to anan ne kowa azza hannu shi ma Allah ya azana shi da suka da maza Allah ya azana shi sai Allah ya azabi sana annabi ai su su azabi sana annabi Allah ya riga su sai Allah ya azabi sana annabi sai Allah ya ce kowa azza sai kowa azabi sana Allah dukkan su suka azabi sana Allah duk wanda ya azza hannun shi wuri ya azabi sana Allah ko ya sani ko bai sani ba yayi mubayi'a da manzo Allah yayi mubayi'a da Allah in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah sanan man yuti rasula faqad ada Allah in kun bi shi kun bi ni in kuna son Allah ku so ni kaga hannun shi da hannun Allah yana haɗe wuri guda hannun wa suke gani hannun manzo suke gani amma na Allah na nan ciki sai kuma kowa zai azana shi saboda in bin umurnin ku shaɗin nan kawai to sai ga wannan dattijo mugaratu bin shi ubatan da ya zo sai ya ce ya rasulullah a sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai tsaya gaba manzo Allah to akwai wani dan kanin shi shi ke gadi manzo Allah wancan urwatu bin mus'abi wannan mugiratu bin shubata wanda ke gadin manzo Allah shine mugiratu bin shubata wancan kuma uratu bin musabir shine yazo daga makka to al'adar larabawa in za ka yi magana da babban mutum sai ka rike gemun shi sai ka yi mai magana to da wannan mutum ya zo gaban manzo Allah yana so ya yi magana da manzo Allah sai ya sa hannu yana so ya kama gemu annabi sai mu gira bin shu'ubata yana bayan annabi sai ya sa gindin takobi sai buke shi ya ce kai wallahi in ka ce ka taba gemun nan kanka zai kai kasa sai ce wane ne sai ce mu gira ne bin shu'ubata ita ce kai ɗana ne fa ya ce ba ka da bakin magana a ƙasar sun larabawa in mutu ya maka alkhairi in ba ka rama mishi ba duk abin da ya maka ba ka magana ba ka da bakin magana na yi kaza na yi maka kaza na yi maka kaza kuma ni kake gaya ma haka sai sai na abubakar ya ce an gaya ma sai ce wa ke magana aka ce abubakar sai ce ba zan yi magana ba abubakar ya yi abubuwa da yawa ban rama ba don haka ban iya magana sai da ya rasu wallahi mutanen maka sun ce ba su yadda ka shigo maka bana ba ka koma sai baɗi to shi ne annabi sallam ya ce a rubuta takarda to wurin rubuta takarda sai na ali ya rubuta muhammadu rasulallah suka ce su ba su yadda ba sai dai ya goge rasulallahi nan sai ce shi ko hannun shi bai iya gogewa to shi wannan dattijo sai ya koma makka sai ya tara manya-manyan kafaran makka sai ce musu kuɗe na je na gan shi na tabbata muku in ya shigo makka sai ya yi ma makka fata-fata tun da wuri kada ku yi faɗa da shi ya yi ƙarfi yana da jama'a sai suka shawa a ba dattijo ka ji tsoro kai da muke gani dattijo kai kake jin tsoro ya ce tsoro ne suka ce ya ce to ni na koma yaman ku tunkare shi ga yanan to sai aka jawo ikri masa bin abu jahali aka zaɓi jarumai jarumai masu ƙarfi su ɗari biyu aka ce ku je ku same shi a nan hudaybiya ku yaƙe shi wai manzo Allah ba sai ga su sun zo su ɗari biyu da aka ce ya rasulullahi ga mutanen makanan su ɗari biyu karkashin jagoranci ikirmata bin abu jahali sai maza Allah ce kada ku yi faɗa da su kada ku yaƙe su a bar su kawai to a wani riwaya a cikin sabayin annabi akwai wani mutum na ke kira miqdadu bin aswad al-kindi to shi inda ne ga satan mutum ne to ba wanda ya kai shi ga satan mutum sai ce a kyale su shi zai maganin su to guda guda sai da ya sato manya-manya daga cikinsu ya kawo cikin sahabbai da ya je ya sato sai a kama a rike in ya je ya sato sai a kama a rike sai da ya sato manya-manya sai maza Allah ce duk kada taba su a sallame su su koma makka ai musu afuwa sai maza Allah sallame su suka koma makka to annabi na nan hudaybiya bai tashi ba sai ga wani mutum ya fito fatauci mutumin makka ne ana kiran shi sahalu da ya ga tawaga sai ce wannan wani irin tawaga ne bari in je in gani ko da ya zo sai ga manzo Allah ne ya riga ya san annabi a makka da ya zo ya gaida manzo Allah manzo Allah ce sahalu ina za ka ya ce za ni makka ya ce to sako zuwa wurin mutanen makka yani na zo amma sun ce ba su yarda in shiga in yi umra ba ya ce rasulullah bari in je in gansu to da ya zo makka sai ya tara su ya ce ina so ku bari ya shigo domin ya yi ƙarfi yana da tawaga sai suka ce a'a ka koma ka gaya mishi ya yi haƙuri ya bari baɗi ban da bana da sahalu ya dawo daga can da manzala su tare hage sai ce su halala amru li annahum arsalu suhaila al'amari ya yi sauki don su aiko su hannu saboda haka al'amari ya yi abin da ake da su hannu da larabci wai sauki su hannu sauki annabi ya ce al'amari ya yi sauki tun da sun aiko mai sauki da sahalu ya zo ya ce ya rasulallah sun ce ka hakuri alkawali sai baɗi to anan ne ya ce sai na ali ya rubuta takardar nan da ya rubuta shi sahalu ya ce a'a ka ce bismillahi rahmani amma kada ka sa muhammadu rasulullah ya ce da mun yaga rasulullah ne ai da babu jayayya ai rashin yadda ne sai na alika goge sai ali ya ce amma dai da hannuna ba ya rasulullah ban iya gogewa magana ce kawo alƙalami sai ya goge to a nasu salama ya rayuwarsa shekara 63 bai taɓa rika alƙalami ba sai ranar nan ya goge rasulullahi da kanshi shi kenan to yanzu kan mazalar su salama sai ce to abin da za a yi a dawo gida sai aka dawo gida ba a je makka ba sai da shekara ta dawo shekara na bakwai to shi ne ya shirya tawaga ya ce to a je makka a yi yaƙi a yi ɗawafi to sai aka shigo makka aka yi ma makka kuma baka ji saboda girman makka da muhimmanci makka shi Allah ne ya aiko shi shi manzo ne na Allah amma sai Allah ya ce an bashi sa'a daya kamar ka ce awa daya duk abin da za a yi kada wuce awa daya to da ya shigo makka fa ya fatattaki maka gaba daya duk wani wanda ya kamata a kama shi an kama duk wani wanda ya kamata ya gudu ya bar gari ya gudu ya bar gari sai akwai wani da ake kira kuma annabi salama ya sa a yi shela kafin a fara yaki duk mutumin da ya zo karkashin kaba to a bashi ya tsira sai mutum daya ya ambaci sunansa ya ce banda wani shi ko kun gan shi cikin ɗakin kaba rungume da kaba a cire kan shi na bada in halatta a kashe shi to amma in banda shi duk wanda ya zo kaba ya tsira wanda ya shiga gida abu sufiyanu ya tsira to haka aka zo aka fara aka fara yaƙi kaɗan kaɗan ana yaƙi sahabbai suka yi nasara a makka inna lillahi wa inna raji'un ranar da aka yi alƙawari sai suka ce maza Allah mutanenka duk musulmin da ya gudu ya dawo makka ba za mu mai da shi ba mu ko namu duk wanda ya gudu ya zo madina kamar doshi annabi ya ce na yadda ya za ka yadda da haka ya rasulullahi ya ce a na yadda nawa in ya gudu ya je makka a bashi nasu in ya gudu ya dawo madina mu mai da su to shikenan duk musulmin da ya gudu ya je makka sai a bashi duk musulmin da ya gudu ya je makka sai a bashi ashe musulunci da nan na karfi a makka yana tafiya karkashin kasa annabi ya samu mutane da yawa ranar da ya zo fatawar makkatar duk waɗanda suka dawo makka nan sai kowa ya ɗauko takobi yana karkashin musulunci da su aka taru aka yaƙi waɗannan kafirai aka yi ma makka kacce kacce gumaka da ke kewaye da ɗakin ƙaba guda ɗari uku da sittin gaba ɗaya ranar nan duk aka fare su to shi wannan ikrimata bin abi jahali wanda ya jagoranci tawaka zuwa hudaybiya ɗan abu jahali ne wata rana manzara sassaram ya ce ya yi mahalki da sahi sai tashi ya ce a'a abin na daban mamaki na yi mahalki na ji karan takalmi a aljanna ko da na duba sai na ga abu jahali anya abu jahali a aljanna sai ga ikrimata ya musulunta sai mazala ce in he ashe dan ne aka nuna min ba uban ba ikrimata kenan to ranar da za a yi yaki a makka din shi sai ya gudu sai ya bar makka yana ta faɗa yana ta surutu ya shi wannan abin bakin ciki da aga muhammadu ya zo ya yi nasara abin damuwa gara ma ya bar gari sai ya gudu ya hau doki sai bakin daji ko da ya je daji sai iske rahi ƙato ana fito da jirgi ya saukai ce dalar amma ketara da shi yana so ya bar makka nawa ake ketarawa sai mai jirgi ya ce ba a bada ko kobo da ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah hau ya ce to me koro maza kuma a makka to ai shi ake gudu ne ya ce to nan ma shi ake ashe matar ta ji labarin ya gudu sai matar shi ta zo ta sami manzon Allah a dan kaba ta ce ya rasulullahi mijina ya gudu ya je bakin daji amma zan kawo shi zan sa shi ya musulunta ka yi masa afuwa kada ka yi masa komi manzala ce to babu komi je ki kawo shi sai ta kirawo bawanta ta ce rakani da suka je daji sai bawan ya neme ta ka san larabawa ko abin da ba su kira ya nuna ma yana so ya neme ta ranta ya ɓaci ta je haƙuri to da suka isa wurin kafin su zo sai sai manzo Allah ya ga masahabai yace ya ce kuma ikrimata muslim fala tusbul abahu fa inna sibabal mayyiti yuzi haya'a wa la yasilu ila al amwati yace ikrimata zai zo yana musulmi kada ku zagi baban shi Abu Jahal kada ku zagi baban shi domin zagi matacce yana cuta marayayye amma zai isa wuri matacce idan mutum ya mutu kawai to zagi shi bai ma san kana yi ba abin bai zuwa wurin shi amma duk wani dan uwansa da ke raye ba zai ji daɗi ba annabi ce kada ku zagi Abu Jahali don kar rai ikrimata ya ɓaci kuma zala yana nan sai ga matar ta zo da miji ta ce ya sula gashi na kawo yana zuwa sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah manzara ta salama yayyaki maka gaba daya yasa aka tara su aka tara mata wuri guda da yawa hindu mata abu sufyan ranar da aka yi yaki a uhudu ita ta sa aka kashe sayyidina hanza saboda lokacin hanza ne jarumi aliyu na karami hanza ake ji ai ba don hanza ya rasu ba ta shi ne sahabi na farko ba abubakar ba da hanza ne saboda jarumi ne kuma gashi baba yake ga manzan Allah saboda kanin baban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ranar da aka kashe shi a uhudu ita hindu ita ta sa ji a kashe shi ta sa wani bawansu ta ce kashe shi yana rike da mashi yana yawo yana neman sai na hanza har ya sami hanza ya soka mishi mashi nan a zuciya sai ya faɗi ko da ya faɗi sai ya rasu ba shi ba sai ya cire takobi ya sassare hanza sai da ya masa guntu guntu saba'in kuma annabi na son sai ga hanza wata rana mazala yana zaune karkashin ƙaba sai hanza ya zo ya ce ya rasu lallai ina so ka nuna min mala'ika jibrilu da ido na kaman da yake in gan shi haka annabi ya ce jibrilu ya ce na'am sai mazala ce zauna nan sai ya zauna sai annabi ya ce mai da kanka kasa sai mai da kanshi kasa jin kaɗan sai annabi ya ce duba nan ko da ya duba ga jibrilu nan tsaye bai ga iya kanshi ba amma yana ce kafafuwan shi na zinari ne da azurfa da sabar caji da su aka yi sai na hanza kenan mazala nuna masa mala'ika jibrilu kuma ba a siffar mutum ba a siffar shi na jibril kuma abun da ke da wahala kenan to sai ta sa bawan ya kashe shi sai ya kashe shi sai mai guntu saba'in da aka gaya mazala mazala ya yi kuka ya ce ni ma sai na yi makafiri saba'in guntu saba'in allah ce a wai na kafta fa aqidi muslima wa kiftabi wal in sabarta lahu khairul sabir fasiru ma sabaka illa billah in za ka yi kai ma guda amma in ka yi haƙuri haƙurin ya yi mazala ce na yi haƙuri to da aka kawo gawan sai da hanza annabi ya yi masa sallah an kashe su ne su bakwai a uhudu ai gawan kabari bakwai ne wurin in ka ji za ka iske kabari guda bakwai wasu sun ce goma sha ɗaya ne amma asalinsa guda bakwai ne a wurin an kewaye shi da waya da ba masallaci kusa da wuri amma yanzu an kato masallaci kusa da wuri akwai dutse na nan kusa da wurin inda annabi ya ce su Khalid bin Walid su tsaya da sauran sabai kai tsaya nan kai tsaya nan kai tsaya nan na inda aka dina su sai na Hamza ai fili ne wurin saboda manzo ya hau dutse ka san dutse na nan baya gare su yamma su suna gaban dutse dutse Uhud na nan su suna kwankwance nan kusa da Uhud din to da aka kashe sayyidina hanza aka ɗauko gawan aka kawo duk gawan da aka yi duniya kabara hudu annabi yake yi shi amma da aka kawo sayyidina hanza yana kuka yana allahu akbar sahabai su ce allahu akbar ya yi addu'a ya yi addu'a ya ce allahu akbar sai da ya masa kabara saba'in saboda damuwa gashi hawaye shi na zuba kabara saba'in ya masa sai ce abin ne su babu wanka kada ya musu wanka jinin nan a alkiyama kamshin shi ya fi kowane turare a duniya sai aka kwaso su sai aka sa sai na hanza gaba jarumi aka sa shi gaba sai aka saura aka shirya sauran gawawaki na mutane shida a bayansa can da ba komai hili ne wurin da baya sai suka sa waya suka killace wurin sai zamanto in ka zo za ka iske masu dabino masu kankana masu abubuwa sun mai da wurin kaman kasuwa za ka sai abubuwa saboda kullum ana zuwa ziyara kaman kasuwa sai ka zo wurin waya ka ɗaga hannu ka yi musu addu'a ka roki duk abin da kake so to yanzu sun gina wani katon masallaci kusa da wurin in za ka yi sallah sai ka shiga wurin ka yi sallah sanan dutsen da su halin bin wani suka hauɗe inda annabi ya ce kada wanda ya sauka suka sauka sanadiyar haka ne yaƙi ya lalace to dutse na nan shi ma za ba su killace shi ba in ka zo ma kana iya hawa dutse sai ka hau amma in ka san inda Khalid bin Walid ya tsaya ma kana iya zuwa ka tsaya ka tsaya ka yi addu'o'i ka yi addu'o'i ka kewayo ka zo inda sauran sahabbai suka tsaya duk kana iya tsayawa ka yi addu'o'i a uku kenan lokaci yayi akwai tambaya karatu na da yawa akwai tambaya sai Allah ya kai mu gobe za mu yi bayani yaki ba tambaya Allah ba mu lafiya da zama lafiya sallah ciyaman na kwamitin tafsirin ya so mana makin fon Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya bukatunsa Allah ya kama masa Allah ya iya musa wani rubukan suna na new busa zakiru abdullahi ya tsawo mana makrifon shi ma allah biya bukatunsa allah ya saka masa yanzu kuma mun samu sako daga baba dogo baba japan kenan ko shi ake kira baba dogo yaro marigayi zirto halin dan turo ya aiko mana da naira dubu ashirin da biyar ya ce mu gyara wa'annan spikoki sannan zai sai muna sabbi masu kyau kafin sallah in allah ya yarda Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kai mu lokacin Allah ya nuna muna kuma ya sai muna waɗannan sikoki alfarman manzo Allah kuma na ce shi ma honorable kansula Abdullahi na cikin Musa shi ma ya sai baka mun da microphone gashi nan Allah ya saka masa alkhairi daga ciyaman daga kansula ya ciyaman daga ne ya sanata daga nan ya je gwamna ya je minista ya zan shugaban kasa ya yi sata sosai na kira ga wani.
ومن صلى ليلة الثامنة عشر من شهر رمضان.
tarihin da muke yi na yakin ga Allah ke mu gobe za mu ci gaba don akwai bayani mai yawa a cikin yakin zan ba ku labarin wata mata wadda ta ɗauki kohi na zinari a cikin yakin irin gwamar bayan da ta yi a kan manzan Allah ana kiranta nasibatu binci amir sallan da za a yi raka a ne kawai تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب kowane raka'a za a karanta fatiha kafa ɗaya وقل هو الله أحد اثنا عشر مرة da kul huwa Allahu ahadun goma sha biyu fatiha ɗaya kul huwa sha biyu eh, isna ركعة na raka'atain raka'a biyu fatihatul marratan ko kul huwa Allahu isna ashara kul huwa Allahu kowane raka'a goma sha biyu kaga raka'a biyu kul huwa Allahu ashirin da hudu kenan ko kaga abu na da sauki in ka yi fatiha ka yi kul huwa Allahu sha biyu sai ka yi ruku'i in ka miƙe tsaye ka yi fatiha ka yi kul huwa sha biyu sai ka yi sujuda ka yi ruku'i ka yi sujuda ka sallame in an gama me za a karanta كتب الله بكل حرف قرأها عبادة ألف سنة subhanallah kul huwa Allah nan da ka karanta guda goma sha biyu kowane harafi daya alif lam mim kowane guda sai an baka lada kamar kayi ibadar shekara to wai sa adadin harufan ai Allah kare sa adadin su ladan ka bai da iyaka kenan وله من الأجر كمن أطعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم subhanallah Allah zai baka lada kamar ka ciyar da dukkan al'ummar manzo Allah tun na farko har na karshe
ثم يقرأ يا رزاق مئة in ka gama ka karanta yaron zaku ya yaron zaku yaron zaku yaron zaku in ka mance ka ya rahman in ka mance ka ya allah duk sunan allah da ka sani ka kira kafa ɗari ake yi kafa raka'a biyu fatiha ɗaya kul huwallahu sha biyu a kowane raka'a Allah ya bamu lafiya da zama lafiya Allah ya bamu kasan lafiya Allah ya bamu garin lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu Allah ya tsare mu alfarma mu dan Allah Allah ya taimake mu taimako sa Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu iyayen da kakannin mu Allah ya gafarta mu malaman mu da malaman malaman mu Allah ya gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu Allah ka yi azurta mu Allah ka yi imta mu Allah ka wadata mu Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah masu lafiya Allah ka kara mu na lafiya musamman manzo Allah ana duk ibadun da muke da addu'o'i da muke a cikin wannan wata Allah ka karɓa mana alfarma manzo Allah muna da marigayi addu'a da tawallu kan toro Allah ji kan shi Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta abin da ke tsakanin shi da bayi Allah ya biya masa abin da ke tsakanin shi da Allah Allah ya saka masa ya gafarta masa Allah ya gina masa gida aljanna Allah ya canza masa lafiya na aljanna alfarma manzo Allah muna da sarki ne yanzu a kuma barista Muhammad Sani Allah ya kama mishi Allah ya dafa mishi Allah ya kiyaye masa Allah ya sa sarki ya zama lafiya ya kiyaye masa kujerar ya kare masa masarautarsa Allah ya kare masa kasarsa muna da ciyaman na tafsiri da addu'a a majalisun nan da zama ya Allah ya bukatunsa yanzu ma na ga muku ya ce makamu da matutan Allah ya saka mu alheri abin da yake so Allah ya bashi abin da yake tsoro Allah ya kare shi Allah ya wadata shi Allah ya ni'imta shi akwai samayi da jabbo ya yi mana kokari a cikin wannan tafiya domin ya kai ya kawo a kai ya tabbatar da abin ya yi